الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دي دي وتر رمضان هجرة دبو ايا تقريه الى اربعين وانا يزو عشرين دي بير وتر بير دبو بيو يشاكرا من انا اشتن سورة البقرة لا متاش آية تقريه الاربعين تقفو نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya ci gaba da bayyana mana hikima da ke ƙunshe cikin canza alƙibla daga baitul maqdisi zuwa ka'aba Allah ta'ala ya kuntar da hikima da jarrabawa da gwaji wanda ko bayan jarrabawa da gwaji sai daraja da girma da ɗaukaka ya biyo baya to sahabbai da aka yi musu jarrabawa na su kalli baitul maqdis suka yi biyayya da Allah suka kalla da aka juya su zuwa su kalli Ka'aba suka biyayya ga Allah suka kalla su suna kallon wanda ya sa su ba abin da aka sa su ba wanda ya sa su shine Allah duk inda Allah yake so a fuskanta tunda kayi imani da Allah tabban kayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyan kayi imani da musulunci dinan to duk abin da aka sa ka to sai kawai ka yi wannan ya sa sahabbai ba a samu turjiya ba ba a samu bijirewa ba ba a samu ake nace ba kawai ana cewa ku juya ku kalli ka'aba maimakon kallon baitul maqdis da kuke da kawai sai suka yi saboda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da addini sai Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan waqfan haka nan muka sanya ku al'umma ce matsakaiciya mai adalci kuma zaɓaɓɓiya domin kalmar wasafan yana ɗaukar duk waɗannan ma'anonin kamar da za mu ji a cikin fa'idodin wannan aya litakunu domin ku kasance alamu na lamu ta'alim domin ku kasance shuhada a alan nas masu ba da shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko kuma mai ba da shaida akan ku ku an zaɓe ku an daɗa ku an kimanta ku an martaba ku an ɗaukaka ku an kuma ce ku zaɓaɓɓu ne ku adalai ne ku ne wato matsakaita a cikin daraja domin ku kasance kun ba da shaida akan mutane shi kuma annabi ya ba da shaida akan ku wa ma ja'alna qiblatan lati kunta alaiha Allah ta'ala ta mu sanya alqiblan nan da ta kasance a kanta ba wanda har Yahudawa suke cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su daga waccan alqibla wacce suka kasance a kanta Allah ta'ala ya ce mu sanya waccan alqibla da kake kai ba illa li na'lama ila zuhuri kenan sai dan mu san sani na bayyanawa dan mu bada sakamako man yattabi'ur rasula wane ne zai bi annabi mimman yanqalibu ala aqibaihi waye kuma zai juya akan digadigansa ya bada baya Allah yayi haka ne don jarrabawa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan hijira an yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana sallah bayan hijira sai aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya juya ya dinga kallon ka'aba to yin wannan jarabawa ce domin Allah ya ga suwaye in annabi ya ce a yi za su yi suwane ne kuma idan annabi ya ce a yi ba za su yi ba hikimar kenan da ke ciki wanda za su juya a kan dikadigansu su bujiye su tawaye su yi rujja su kibin umarnin Allah da manzansa wa in kanat la kabiratan Allah ce lalle ta kasance mai nauyi ce mai girma ce in din nan mukaffafa ce min as-saqila wasu muha damir ash-sha'n wal ism wal bayan wa innahu wannan lamun ana kiranta lamun farqi bain an-nafi wal isbat haqiqa ita wannan juya al-qibla la kabiratan abu ne mai nauyi illa ala alladhina hada Allah sai akan waɗanda Allah ya shiryar da su wanda Allah ya shiryar da zuciyarsa Allah ya kinta masa imani da gamsuwa da umarnin annabi da biyayya gare shi to shi ba zai ji nauyi ba dan an ce a juya a kalli Ka'aba shi babu wani abu a gaban sa face abin da Allah yake so a yi wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah ta'ala bai kasance wanda zai tozarta imanin ku ba domin an yi tambaya cewa to waɗanda kuma kafin a juya a kalli Ka'aba su sallar su da ɗaya sun yi ta ne suna kallon baitul maqdis to me ya makomar su me ya makomar sallar su me ya makoman kasancewa su sirra su kafin a juya a kalli ka'aba sai Allah ta'ala ya bada amsa yace wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah ta'ala bai kasance zai tozarta imanin ku ba shine sallar ku da addinin ku da kuka yi kafin a canza zuwa wani guri inna Allah lalle Allah ta'ala ya tabbata binnati da mutane la ra'ufun mai tsananin rahama ne rahimu mai tsananin jin kai Allah ta'ala mai yawan mukan fassara ra'uf a cewa mai rangwame to kuma an ce ar-ra'uf ashaddur rahama ashaddur rahama shine aluga ar-ra'uf ashaddur rahama wanda rahama take da tsanani shine ar-ra'uf haka Allah ta'ala ce wa inna Allah bil nasi la ra'ufun fa'ul ala wazn fa'ul mubalaga Allah ta'ala mai yawan mai yawan rangwame ne da jin kai ne da rahama ne da tausayi ne ga mutane kuma rahimun mai jin kai ne gare su wannan aya ta ɗari da arba'in da uku ta zo mana da matsaloli a fa'idodi masu tarin yawa waɗanda za mu kalla. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya sanya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama wasafan wannan sanya mu mu zama wasafan wata daraja ce da Allah yawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kenan Allah ne ya sanya mu ga asnakum ayyarnakum Allah shi ya sanya wannan wata daraja ce daga Allah zuwa ga al'umman annabi ذلك جعلناكم kaga sunan shi da kullu awwal kun fata maful sani Allah shi ne ya sanya ku al'umma wasatan kalman wasatu ana fassara shi da abu biyu alkhairiyya wal bainiyya alkhairiyya wal bainiyya wato ma'anar shi ta farko shine al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce mafi alherin al'umma kuntum khayra ummatin khayra ummatin kaga a can ya zo da ma'anan khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ta'ala ce kun kasance mafi alherin al'umma al'umman annabi ta fi kowace al'umma alheri kamar da annabinmu ya fi kowane annabi daraja littafinmu ya fi kowane littafi girma zamanin annabi ya fi kowane zamani daraja to haka nan kuma al'ummar annabi a ku dukkan sauran al'umma daraja dan haka kenan alkhairiya wal bainiya al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mai tsakatsaki a cikin komai ba ta shaddadawa ma'ana ba ta wuce gona da iri ba ta kasa gona da iri babu guluwi babu jafa'i dukkan duk wani abu da aka zo da shi wanda ya saba wa koyarwa annabi za ka ga ɗayan biyu ne ko ka gona da iri ne ko ka ta gona da iri ne to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta wuce gona da iri ba ta kasa gona da iri matuƙar tana kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kalmar wasaƙa yana zuwa da ma al'adlu idan mutum yana da adalci sai kira shi wasaf ma'ana mai adalci sannan kuma ana kiran annifu rabin abu shi ma ce shi a tsaki kenan ana so adalu shai wato mafi adalcin abu sannan yakan zo da ma'anan hausafuhu wa wasafuhu ma'ana mafi daraja mafi alheri mafi adalci waɗannan kalma ta wasu idan an yi maka sukuni a tsakiya wasu sai ɗauki ma'anan zar wato guri kenan a maka sai galattu wasat alƙauni kai bainahu na tsaya a tsakani na zauna a tsakanin mutane sai zama wasu cewa tsakiyar sukuni ya zama tsakatsaki tsakani kamar mutane suna zaune sai ka zo tsakaninsu ka zauna to sai ka ce galastu wasan ƙauni sannan kuma yakan zo da ma'anar ka anni inni ka anni ara man la haya alahu wala amanata wasan nasu uryana suka ce wannan inni ka anni ara man la haya alahu wala amanata wasan nasu uryana wato wanda ya zauna tsakanin mutane zumbir ko tufur ko tsirara suna faɗan wannan sannan ma'ana ta biyu kan zo wa faƙo a yi wa tsakiyar fataha wa faƙo wa faƙo wannan kuma yakan zo da ma'anoni guda hudu yakan zo da ma'anar wato gefen abu kamar ta ce tsabattu wasaƙal hadali na kama tsakiyar igiya in ka kama tsakiyar abu ka ce na kama tsakiyar igiya ko katartu wasaƙal kauti na karya tsakiyar baka ko jalastu wasaɗan wasaɗan bari ko wasaɗan nasi ya zauna tsakiyar mutane sannan ma'ana ta biyu yakan zo wa faɗa da ma'anin khiyar zaɓaɓɓe duk wani abu zaɓaɓɓe yakan kiransa wasaf wasaf zaɓaɓɓe kenan ko kuma afdal mafi daraja ko ajwad mafi kyau an ce fa awsaqu shay'i afdaluhu wa khiyaruhu in an ce awsaqu shay'i ana nufin mafi kyau mafi kuma inganci kuma zaɓaɓɓe inna laha awarisan wa farqa wa nadaratan hayy wa mar'an wafaqa ma'anarsa kenan zaɓaɓɓen abu kuma ma'ana ta uku yakan zo ana cewa wasu ɗaukul ilada wasu ilada idan an sa wato abun wuya na tsakiyar shi ya fi daraja wannan kukurba ake kiransa shi ne ya fi daraja to ana kiransa wasu ilada ma'ana mafi daraja aljauhar allazi wasaqaha wa huwa ajwaduha sannan ka zo da ma'anan wasaqa adlu adalci idan mutum yana da adalci sai a kira shi wasaq adalu shay'u awsaquhu ana yakan zo da ma'ana a wasafa ya zo baina jayyid wa raji abin da ke tsakanin mai kyau da mara kyau a tsakani shi ba can sama ba shi ba can ƙasa ba kadaran karhan wannan ana kiransa wannan haka kenan ma'anonin suna koma zuwa ga alkhairu alheri al'adal aljawdu arrifatu almakanatu al'aliyya wanda yakan zo da ma'anan wasaf shi Allah ta'ala yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta da malamai suka tashi fassarar wusta a nan sai suka yi fassara gwargwadon yadda ma'anar kalmar guda biyu take ɗauka ma'anan na tsakiya ko ma'anan mafi daraja to da Allah ya ce ku kiyaye sallah hukum ta tsakiya ko mafi daraja to malamai masu bincike sai suka tafi akan cewa ana nufin sallar da tafi daraja a cikin salloli guda biyar wacce ce tafi daraja sai suka shiga bincike akan maganganun da manzon Allah ya akan kowace sallah suna tara falalarta da hadisanta da maganganun da aka yi akan ta haka sai suka tafi akan cewa sallar asuba ake nufi a nan domin sallar asuba ta fi kowace sallah falala domin ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi sallar asuba a jami a jami yana cikin zimmatullah wato kamar ya shiga cikin ciwo da kiyayewa da tsarin Allah kada ku kuskura ku taɓa muminin da yake sallar asuba domin Allah za ku biya farashi Allah ne zai kare shi sannan wasu ka ce a sallar la'asar ce domin ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya rasa sallar la'asar daidai yake da ya asara dukiyarsa gaba ɗaya da iyalansa gaba ɗaya wato ka dawo gida a ce an yi gobara duk iyalanka da matanka da 'ya'yanka duk sun mutu kuma dukiyarka gabaki ɗaya ko tsinke ba ɗauka ba ta ƙone gaba ɗaya to ya fi maka sauƙi da ce ka rasa sallar la'asar to kuma wannan ya nuna girman sallar la'asar haka suka ce la'asar ce wasu kuma suka ce a sallar isha ce domin ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na himmatu da na sa a tayar da sallar isha na jagoranci wasu mutane kowa da itace a hannunsa ɗauke da wuta mu je mu cinna wuta a gidan wanda baya zuwa sallar isha isha ba sun san abin da ake samu a cikin sallar isha ba mutum ya aje komai ya zo ya gabatar da sallar isha ko da saboda sun ɗauki kalmar musa akan mafi daraja haka sai suke bincike akan kowace sallah mai manzon Allah ya faɗa game da ita sai wannan wani yace azhar ne wani yace la'asar wani yace magariba wani yace isha wani yace asuba kowa gwargwadon abin da ya bayyana a gare shi na bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan wannan sallah sannan na biyu suka fassara shi da wusa yana nufin ta tsakiya don ana nufin ta tsakiya kuma to wata sallah ce a tsakiya sai kafin ka gano sallar tsakiya sai ka gano wacce ce ame a farko sai ka wata sallah aka fara asuba aka fara azhar wani ya ce azhar aka fara to idan azhar aka fara wacce ce kenan a tsakiya magariba idan kuma asuba aka fara wacce ce a tsakiya la'asar saboda haka sai suka ɗauki kalmar wutsa da ma'anan ta tsakiya haka sai suke neman gano wacce ce a tsakiya ko kuma suka ɗauki wutsa ana nufin mafi daraja sai suke neman a cikin sallolin nan biyar wacce ce tawa to ta fi daraja saboda wannan muna so mu jawo hankali ne game da fassarar ja'alnakum ummatan wasatan ana nufin al'umman annabi sune a tsakiya ko ko ana nufin al'umman annabi sune mafi daraja kun gane ko sama da Allah ta'ala yake kafaratuhu it'amu asharatu masakin min awsati min awsati ma tu'imuna ahlikum idan mutum ya rantsuwa zai yi kafara Allah ta'ala ce ya ciyar da miskinai guda goma sai ce min awsafi ma tu'imuna ahlikum to me ake nufi da awsafi ma tu'imuna ahlikum ana nufin a katsakin abincin da kake ci da iyalanka ba mai tsada ba ba mai arha ba na tsakatsaki sai kun an fassara wasu da mafi mafi daraja ana nufin shi ka tashi yin kafara sai ka nemo abincin da ya fi tsada shi ka bayar ko ana nufin abincin mutanen gari ka duba a garin nan na gombe ko a sokoto ko a kano ko a ina wani abinci ne mafi tsada wanne ne mafi arha to sai ka ɗauko na tsakiya in za ka ce da talakawa wani abinci ne mafi tsada wanda in ka ci shi za a ce ka amma fa ya ci abinci mai tsada sannan wani abinci ne mai arha wanda in ka ci za a ce kai wannan dai kawai dai alal laruratu ne ya ci wannan abincin to ko kuma a duba wanda za a ba din shi wanda za a ba wani abinci ne ya fi tsada a gurinsa wanne ne ya fi arha ya ɗau na tsakiya ko kuma za a duba mai bayarwar shi wani abinci ya fi ci mafi tsada wanne ne yafi ci mafi arha wanne ne tsakatsaki a gurinsa ko kuma za a duba abincin shi kan kansa abincin wanne ne mafi tsada a garin ko kuma mafi arha ko mafi tsakiya saboda kalman min awsaqi shi ya jawo wannan fassara wasu fassara shi da tsakiya ma'ana a nemi abinci na tsakatsaki wasu kuma sun ce a nemi mafi tsada sannan za ka fara sai ka nemo abincin da yake da tsada shi za ka ba talakawa plate mai tsada plate nan da ake cewa dubu biyar plate guda ko dubu uku ko dubu biyu kasan plate ya dangana ga me za a sama a ciki akwai plate ɗin ma da ya ce ma ɗari uku akwai plate guda ɗari biyar akwai plate ɗin dubu ɗaya akwai na dubu biyu har na dubu uku akwai ya dangana ga me za a ɗora a kan farantin yawwa in an dora mai arhafe kudin tagu in an dora cinyar kaza a gefe da wani kwayi da wata hanta da wani abin nan wani farfesu a can wani rabin kifi wani waye to ka ga dangana ga menene farantin ya tattaro to saboda haka wasu an fassara shi da cewa al'umman annabi ba ta yin gulumi ma'ana ba ta wuce gona da iri kuma al'umman annabi ba ta yin kasa kasa ma'ana ba ta kasa gona da iri domin dukkan ƙungiyoyin da suka ɓata dukkan ƙungiyoyin da suka kauce wa gaskiya ɗayan biyu ne ya halaka su kamar da malam ibnu qayyim ya faɗa cewa in Allah ya sa ka kai abu ko ya hana ka ka bar wani abu shekan sai ya zo ya tanka da ƙeyarka ka ƙara ko ka rage shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokarin daidaita al'ummansa wata mata ta zo masallaci za ta yi sallah sai ta tsora igiya idan ta gaji sai ta jingina da igiyar ya shi yawa annabi sai annabi ya ce a tsinke igiyar ya ce inna Allah la yamullu hatta tamullu Allah baya kosawa sai dai ku ku kosa kowa ya sallah gargadon nishadin sa da jin dadin sa in ya gaji ya huta ko ya kwanta sannan ya ci gaba ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanaqqiuna al mutashaddiduna fi ghairi mawdu'i tashaddud masu tsanantawa a inda bai kamata ba sun halaka zaka annabi ya hana wuce gona da iri wani sahabi yace zai yi ta sallah kullum zai yi ta yin azumi kullum kullum da shigar sallah yake rana azumi yake annabi ya kira shi yace kakkai haka ai sallah irin ta annabi dauda kai azumi irin na annabi dauda shi ne tsakatsaki kai azumi yau ka sha gobe kai azumi jibi ka sha gata kun ga wannan shi ne tsakatsaki baka wuce gona da iri ba baka kasa gona da iri ba sannan kai sallah kai bacci kai sallah kai bacci kai sallah kai bacci ka tashi cikin nishadi wato baka yi irin bacci ba balle ka tashi kana ta jajjabi ka yin sallah ba balle kai asarar samun ladan da ake samu kun ga annabi ya sa shi a tsakatsaki haka wasu sahabbai guda uku sun zo suka ce ya rasulallah ko suka je suka tambayi matan annabi yaya annabi yake gudanar da ibada aka gaya musu yadda annabi yake ibada sallallahu alaihi wasallam sai suka ga kamar ta yi karanci sai ɗaya ce ni na ɗauki alkawari daga yau zan ƙara yin bacci da daddare ba da na yi isha kuma na kalli gabas na fara sallah sai an kira a salatu khairu min nawm kuma haka zan ta yi har ƙarshen rayuwata sai ce to kai dofa yace ni kuma kullum azumi zan dinga yi ba da ranar da ba zan azumi ba ko sai irin ranar sallah haka amma kullum ina cikin azumi nake sai yace kai fa yace ni ko ba zan aure ba ni ko ba ni ba aure saboda matan nan kawo ce fa ne kawo kudin abinci kawo kaza kawo kaza ba ruwa na kawai sai ta ibada in ta lazimi sai annabi ya samu labari sallallahu alaihi wa sallam yasa aka kira su yace ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce mu ne ya rasulullah yace to ni din na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin Allah kuma na fi ku kiyaye abinda Allah yake so aku وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رجب عن سنتي فليس مني ita to ni na haɗa ukun duka ina yin sallah ina yin bacci ina yin azumi ina yin fashi ina auren matana wanda ya saba ma sunna ta baya tare da ni ina ka annabi ya hana mutum ya zo ya buɗe addinin sallah kullum ba bacci da addinin azumi kullum ba shan ruwa kuma addinin ne addinin rashin aure annabi ya ce to ni din inda da ni za ku koyi to ni na haɗa uku ina bacci ina sallah ina azumi ina tashi kuma ina auren mata na kaga anan annabi ya toshe kofar guluwi ya toshe kofar wuce gona da iri la tazalu fi dinikum kada ku yi guluwi iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwu fi din ma hane ku wuce gona da iri zafatawa tsanantawa kyautatawa wannan shi yake halakar da mutane mutum ya yi abin da zai iya ya bi koyi ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin koyi da annabi babu wuce gona da iri in ka abu mai so in ka abu mai yawa to na fula ne amma farilla ba ta da yawa ba ta da tsawo in dai ka bi ka daɗe ana abu ba a jama ba to na fula ne yawa in ka dan liman ya yi muku aika a goma sha uku a dare to tun na salat farilla ba su da tsawo azhar la'asar magariba isha asuba ko da ka sai aka sanya mai tsananin a cikin nafila yadda in ka gaji sai ka tafi ka ko in ka gaji sai ka kwanta ko da nafila ne dama ba farilla ba ne duk abu mai tsawo ba a tsaya a cikin aikin farilla ba yadda za a tsaka wa jama'a ba kai limamin ma da ya tsananta sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya maka wani sahabi zo ce ya rasulullah limamin mu in ya tashi isha bakara yake mana da ali imran a sallar isha da haka in muka koma gida mun gaji in muka fara bacci to ba za a dinga ganin mu da asuba ba da haka in ba a gani a sallar asuba ba ai mun afuwa saboda mun ji jiki ne sai annabi ya fata rai yace a nemo limamin yace ayyuhan nas kuntum munaffirun من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسكيم وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء annabi ya ce ya ku mutane korar jama'a kuke wanda zai sallah da mutane ya sauƙaƙa a cikinsu akwai tsoho akwai yaro akwai mara lafiya akwai mai bukata in kai kaɗai za ka yi sallah sai kai bakara da ali ibrahim amma in za ka ja mutane annabi yace ka dinga yin washamsi wa duhaha irin su laili irin su duha sai kiran waɗannan ba waɗanda ba masu tsaro ba annabi yace su za a yi haka nan mu'azu ya taɓa jagorantar mutane sallah ya ja bakara mutane suka yi hakuri sai wani matashi ya gaji kawai sai ce assalamu alaikum ya koma gefe ya sallata ya tafiyarsa aka kuma sallah aka wayo aka ce ma wani ya gudu yanzu da ake yin dogon sallar nan wani ya gudu ya ce waye gudu aka ce wani ya ce a wani ai munafiki ne shi ta ya gudu shi kuma sai zai ga annabi ya ce an ce man munafiki annabi ya ce a kira limamu ya zo ce a kattanin shanta ya mu'azu fitinan mutane za ka kuma ya ce kai saurayi ya kake sallah yake to ni ɗaya da nake in na tashi na irin su wadda hawan laili kaza wanda yace har da hannu dandiru mu ma haka muke ma ba wuce haka yace ba azu kai kuma ka take yi wa mutane haka ka dinga musu wa shamsu wa duha wallahi idza ya gasha irin kuwa zaka dinga musu to kaga ba gwanin ka bane a aikin farilla ka matsa wa mutane amma na tuna an sanar za a yi tahajjudi kowa ya zo izu biyar a raka'a daya wanda zai iya ya zo wanda ba zai iya bai da masallacin da ake yin wani kaga ba a matsa maka ba an baka zaɓi ko kuma aka ce za a dinga yin rubu'i rubu'i za a yi raka'a goma ko raka'a ashirin kaga ba a matsa ba an yi daidai gwargwado yadda kowa zai yi ne yadda kowa zai amfana to saboda haka wannan shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an fassara wasaqu da ma'anan wato al'umma wacce take wato mai wacce ba ta wuce gona da iri sannan wasaqu al'umma ce adila yadda za mu tabbatar da cewa an nufi adalci a wannan wasaƙan a nan saboda Allah ya ce litakunu shuhada wato Allah ya sanya ku adilai ya ku al'umman annabi don ku kasance masu babu shaida kan mutane dama shaida wa ake karɓa shaida adali kenan Allah ta'ala ya mayar da al'umman annabi adalai domin su ba da shaida ranar alkiyama akan sauran al'umma Allah ta'ala zai tambaye mutanen annabi Nuhu annabi Nuhu ya zo ce a sun ga wuta sun ga haza su ce a bai zo ba ce annabi Nuhu baka je bai ce Allah na je mana to me shaida ka yace al'umman annabi sai a kira al'umman annabi kai Nuhu ya je mu ce kai ka kama sunan sassau talatin arba'in da uku kuma Allah ta ce inna arsalna Nuha kai ka faɗa alqur'ani ya je mu ne shaidar ya je sai da ko mutanen annabi nu ya je sai su shiru sun ji al'umma annabi sai a zuba hujjoji ana ta ruwan ayoyi a cikin alƙiyama a ranar alƙiyama ma sai an yi ruwan ayoyi sai mutanen annabi shu'aibu sauran mutanen duka wanda yake wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai a kira al'umman annabi ta zo ta ba da shaida akai al'umman annabi su ne za su kare waɗanda aka ce ba su je ba da hujjar cewa Allah ya ladarta mana cewa ya tura kuma ya tura an ƙaryata kuma ga abin da ya faru haka mu ne adalan da Allah ya ce al'umman annabi ne adalai su za su ba da shaida akan mutane wa yakuna ar-rasul alaikum shahida mu kuma sai annabi ya da shaida akan mu idza bi'a min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida خلق المسلمين من قبل من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس Allah ta'ala ce shi ne kira ku musulmi tun da can da kuma yanzu domin annabi ya kasance mai shaida a kanku ko kuma ku kasance masu yin shaida a kan mutane. Iraka sharaɗin ba da shaida sai mutum ya zamo adali. Wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi sa'iri kaba'ira. adali shine wanda yake nisantar mugayen laifi baya shan giya baya zina baya tata baya luwaɗi baya shirka baya tsafi baya cin kuɗin marayu baya taɓa iyaye duk wani mummunan kaba'ira guda saba'in din nan an samu baya yi sannan ƙanana ƙananan ma ba kasafai ake samunsa da su ba to wannan shine adali to wanda zai bada shaida ko a kotu a karɓa kenan واستنشدوا شهيدين من رجالكم ko Allah ce ku kafa shaida guda biyu da cikin mazajen ku guda ta akwai kuma da yake cewa ne menene adalai ne ko ina ayi kuke ne wa ashidu zawai adalin minkum wa ashidu zawai adalin minkum ku kafa shaidar masu adalci a tsakaninku waqimu shahadata lillah kun ga kenan ba da shaida da tsayawa akan wato karɓar shaidar mutum yana da adalci wata ran an wuce da gawa sai sahabbai suka faɗi abin da suka shira game da shi na kirki wanda yake yi sai annabi ya ce wajabat aka wuce da wata gawa suka faɗi abin da suka san yana yi mummuna wanda kowa ya sani annabi ya ce wajabat sai sahabbai suka ce sai wajabat ya rasulullah annabi ya ce antum shuhada'ul lahi fil ard ku ne masu ba da shaida a ban kasa na Allah wanda kuka yi masa yabo na kirki Allah ya karba zai kai shi aljanna wanda kuka yi masa yabo ba na kirki ba ma haka yake Allah ya karba zai kai shi wuta da su malamai suka ce to har yau ma wannan abin yana nan aka ce eh in dai waɗanda suka ba da shaidar mutanen kirki ne masu adalci ne yanzu ko muna wani zamani da sai ai ta yaban mutumin banza ana kushe mutumin kirki ai ta yaban mutumin banza ana kushe mutumin kirki shaidar zur ta yi a wannan zamanin sai a kalli mutumin kirki a ce da mutumin banza kuma a kalli mutumin banza ai ta kiransa mutumin kirki har jama'a su yarda haka wannan zamanin shaidan mutane ba ta tafarkatar zama ingantacciya ba saboda ana gina ta akan so da ki wanda kake so shine mutumin kirki ko mutumin banza ne wanda kake ki shine mutumin banza ko da mutumin kirki ne to shaidar zur da shahadatu zur a wannan lokacin ta yi yawa don haka ba za a karɓi maganganun mutane akan mutum ba sai in sun ga gaskiya sun yi adalci sun faɗa da ilmin wa adalin wa insafin wa taqwa amma suka yi da zulmin wa jahalin wa hawan yana ba za a karɓa ba saboda an yi zalunci ba faɗi gaskiya a kan mutum ba zaka Allah ta'ala yace litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shi kuma annabi ya zama shaida a kanku annabi shi zai ba da shaida ya kawo alam yatukum nazir la nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin Allah zai tambayi waɗanda suka kawo kuma zai tambayi waɗanda aka kawo wa sun kawo muku eh to kun karɓa eh to kaga kowa sai bayani in yayi daidai ko bai daidai ba Allah ta'ala masala daga bai to ma ja'alna qiblata allati kunta 'alayha ij'alna 'alama wa kullu wannan al-qibla da ka kasance a kanta da farko shi da kallon Baitul Maqdisi fa ce dan mutan sani na bayyanarwa ana kiran sani na bayyana domin Allah ya san abu tun kafin ya kasance to in kuma Allah ya ce na yi kaza dan ya san kaza to ba ana nufin da ya jahilci abin ba ne sai bayan ya faru zai sani ba a'a ana nufin ilimin bayyana da wanda ya da'a da wanda ya saba domin a jira da sakamako akan haka domin Allah ya bayyana da man yattabi'ur rasula wane ne zai bi manzon Allah mimman yanqalibu ala aqibai wa yaji ba da baya domin cikin da jarabawa ta zo lokacin da annabi ya je isra'i da mi'raji a dare daya ya je baitul hadisi ya tafi saman daya biyu uku hudu biyar shida bakwai ya je ya karbo sallah sai dawo ya faɗa wani ce kai ta arera mana hankali ya za a ce a dare ɗaya duk an wannan sai kawai ya rida abu bakar ana ga masa yace na yadda fiye da haka domin shi ya tafiyar ko Allah ne ya tafi da shi aka ce Allah ne ya tafi da shi to sai mamaki cikin al'amarin Allah subhana allazi asra bi abdihi kenan ba shi ya tafi ba Allah ne ya aiko a kira shi to idan ku Allah ya aiko a kira ka to ai tafiya ta yi sauki ko da ba ta wannan zamanin ne ma a wannan zamanin ma Allah ya ba dan adam fasaha da ake yin tafiya mai nisa dan kankanin lokaci yanzu kana son ka yi asuba in akwai jirgi da visa da komai sai kai asuba a maka ko a Madina wanda in ka taso mutumin da ya mutu shekara ɗari ya ce masa na yi isha a garbe na yi asuba a masa sai ke wani Allah dan ya san wato wannan abin da zai yi ba kuma saboda zamanin su ya jirgi daga nan za ka tafi maka sai dai ka kama hanyar mai duburi ka san jaki ko a san doki ko a san alkadari lokacin da mota ta zo ana tafiya a mota ma watanni nawa ake kafin a je Sudan kafin a tsallaka ruwa saboda haka in za ka yi haji sai ka tunkari irin ta shekara biyar ko shida yana tafiya a hanyar hajji suna ta wucewa har ka je ka tarar da wata wata ka isa maka wani sai shekara bakwai zai isa wani sai shekara goma wani ma ya tsaya a hanya wani ya shekara uku to amma yanzu kaga za ka yi isha a gombe shi akwai jirgi da komai kana da fadar jet ɗinka sai ka je kai asuba kama yi kama yi kama tarar da sallar dare awa huɗu awa biyar ka sauka a a jidda shikenan kuma an dauke ka a mota minti talatin arba'in an kai ka harami shikenan sai kai umara kuma ka dauka sallah asuba a Najeriya kaga wannan kaga ba zai yi ba a da ba zai yi ba wanda ka ga mutanen da za su ce wannan ƙarya kake amma kuma gashi ya yi a zamanin ana mai ana yi saboda haka Allah ta'ala yace wannan jarabawa ce aka wa mutane kuna tsakar kallon wani guri a ce ku juya ku kalli wani guri da kuma yake shi da su wanda Allah ya shirya da shi wa in kana la kabiratan lalle ta kasance mai girma ce mai nauyi ce qala allazina hada Allah ta kuma wanda Allah ya shirye su kuma kana Allah bi yuzi'a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku akalla da kuka yi ba Allah ba zai tozarta ta ba zai karba ba zai rushe ladanta ba inna Allah bin nas la ra'ufur rahim lalle Allah ta'ala ya kasance ga mutane rahama ne kuma sannan tsananin rahama ne sannan da tsananin zuciya ne kalman ko sunan ra'ufur rahim su ne guda biyu na Allah kuma wanda ya fi zuwa da yawa alqur'ani shine ar-rahimu wanda Allah ya faɗe shi sau ɗari da goma sha hudu a cikin Alƙur'ani kuma Allah yana haɗa shi ya ce inna hu huwa tawwabur rahim ko ce inna Allah ghafurur rahim wa inna rabbi rahimun wadud wa inna rabbaka huwa al-azizur rahim innahu huwa al-barrur rahim innahu kana bikum rahima sunan Allah ya tabbatar shi shi kadai inna Allah kana bikum rahima Allah ne gun ne a gare ku wani lokacin kuma sai Allah ya haɗa shi da albarka yace innahu huwa al-barru lalle Allah mai kirki ne ar-rahim mai zuciya ne wa inna rabbaka la huwa al-aziz rahim lalle Allah shine mabuwayi kuma mai jinki inna rabbi rahimun wadud Allah mai rahama ne kuma mai nuna kauna ne makoyi ne kuma abun kauna ana san Allah shi ma Allah yana so saboda Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah Allah yana son su wani kuma yace rahimun wadud ra'ufur rahim الرؤوف كما an fassara shi da ashaddur rahma rahma mai tsanani malam zajjaj yace cikin kwararrun malaman lugha yace ar-rahmatu wa ra'fatu wahidatu wataran suka zuba ma'ana daya wallahu ra'ufun bil ibad inna rabbakum la ra'ufur rahim ko kuma yace hiya arqur rahma tace rahma din mai mai zurfin rahma mai zurfi sai suka ce ar-ra'fatu ashaddu ar-rahama rahama din mai tsanani shi a amma min ar-rahama ta fi rahama fadi kuma taba alaihim yatubu innahu bihim ra'ufur rahim Allah ta waɗannan sunaye na Allah guda biyu in kai kamun kafa da su kana neman rahama to Allah zai maka rahama ce ya ra'ufu ya rahimu irhamna ya kai mai tsananin rahama ya kai mai tsananin jin kai to kai mana rahama haka cikin waɗannan sunaye guda biyu akwai tabbatar da za su sifatar rahama lillah an ta haka wa Allah sifar rahama Allah shine mai tsananin rahama mai tsananin jin kai sannan na biyu bayyanar rahama din a cikin wato bayan Allah Allah yana bayyanar da rahamarsa a gare mu kuma muna ganin ta kullum sun mu da shan mu da lafiyar mu da zurga zurgar mu da kai koman mu duk yana nuna cewa muna yalwa ne a cikin rahamar Allah sannan na uku ta'atu rahmatillah rahama Allah mai faɗi ce da yawa ce sannan kuma na hudu rahama Allah tarin jayi fushinsa sannan na biyar Allah ta'ala yana da rahama guda ɗari ya saukar da ɗaya a duniya a cikin da ake mu'amalar rahama akwai casa'in da tara a aljanna sai an je can za a more sannan Allah ta'ala shi ne mafi jin kan bawa fiye da mahaifiyarsa da ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuna ga uwa za ta ɗauki ɗanta da shi jefa a wuta aka ce a'a yace saboda ne aka ce saboda suna tausayin su ce to tausayin da Allah yake ji naku ya fi yadda baba ku take jin tausayin ku wani malami zai rasu sai baba ta kashe da kuka yace baba yanzu da a ce ke ce a lahira zan je gurin ki in na je za ki tana a jahannama sai haba dana haba haba ina yace to wanda za shi gurin za ni gurin sa ya fi tausayi na fiye da shi za ka ina sa rai ki damu kaga yana ganin in dai hakkin da ka za ta sa ka auta ba to Allah da ya halice ka ya fi tausayin ka fiye da babarka sai da ka rubuta ce so kai ka tsaya kan tauhidi in ya sa ka kai kai in ya ce a bari ka bari in ya ba da labari ka tabbata shikenan sai ka zauna lafiya sannan Allah ya san kanta mutum da rahama yace arrahimuna yarhamuhum arrahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi masu rahama masu jin kai masu taimako Allah yana yana musu rahama ku ji kan na kasa da ku sai na sama da ku ya ji kanku sannan Allah ya kira annabi rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin har sai manzo Allah rahama ne Allah ya kira alqur'ani rahama ko shi ma qur'ani rahama ne ai ko manzon Allah rahama ne musulunci rahama ne san juna man la yarham la yurham wanda bai da tausayi ba za a ji tausayin sa ba haka wannan shine abin da waɗannan sunaye na Allah da aka rufe wannan aya mai daraja da shi a nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana dubu biyu da ɗari da hamsin daga protocol committee a sa asusun marayu tambayoyi malami ne na rabu da matata har sau biyu sai ta yi aure ta rabu da mijin nata sai na sake aurenta yaya matsayin sakin biyun da ke tsakaninmu da yake tunda ta yi wani auren wannan shi ake kira mas'alatul hadari a cikin fiqhu cewa an san miji idan mace ta auri wani mijin yana rushe saki uku ko hatta ta ci ha zaujan gairahu to amma zai iya rushe biyu da ɗaya ko ka lalle sai uku wasu malamai sun tafi kan cewa ko ta yi wani auren sai bai kai uku ba to yana nan biyun nan ko ɗayan nan yana nan in ta fito daga gidan mijin ka sake aurenta to wannan biyun da kai mata a can baya kasancewa ta yi aure wannan biyun bai rushe ba ko wannan ɗayan bai rushe ba so da ka tana yi mata cikon ɗaya don haka haɗa da biyun can baya ya zama uku kenan hatta tanki hazaudan gairahu wasu kuma suka ce a'a in dai har miji zai rushe uku to mun ba da aula ya rushe biyu ya rushe ɗaya saboda haka idan ka saki mace saki ɗaya sai ta je ta yi aure wato baka mai da ita ba har ta gama idda sai aure wancan mijin ya sake ta ta gama idda ka sake aurenta to an dawo fresh yanzu ba koya tunda ta yi aure haka in kai mata saki biyu sai baka mai da ita ba har ta gama idda wani mijin ya aure ta wannan mijin ya aure ta shi ma sai ya sake ta ta kuma yin idda ta aure ta to an dawo fresh yanzu ba koya wannan bin ya rushe kamar yadda illa uku ne kai mata in ta tafi gidan miji da take uku a za ka aure ta kawai take ɗaya biyu uku ba har sai ta yi aure don ta yi aure wancan mijin ya sake ta ta gama idda in ka aure ta an dawo fresh idan ka sake ta ba za a gina a ce hudu haɗa da wata uku a ce hudu ba to haka nan ba za a ce biyu a ce ɗaya ba to wannan matsalar ta ji ta hadu ce dalili babu nasi a kanta wannan yasa malamai suke saɓani kowa kuma ya kawo abin da ke ƙarfafa maganarsa amma kada mu ta malikiya sun rinjayar da cewa wato saki daya da biyu baya rushewa dan ta saki mace akwai saki daya a kanta akwai saki biyu wannan ba zai rushe wato ne auren da sai ba zai rushe ba ni abin da yasa duk matsalar da ba hadisi to na fi ba da fasawa da mazhaban malikiya tunda in ka ɗauko wacce din ma dai ba ita ma ba hadisin gare ta ba duk ijtihadi ne sannan wata abin in ya taso mukan duba ko maslaha wajen ba da fatawar wace mazhaba ya kamata a dora ita wannan matar da mijinta a kai sai mu duba mu ga malikiya ce ta fi dacewa da wannan matsalar ko ɗaya mazhabar da ba ta malikiya ba ta fi dacewa ta duba abin da ya fi maslaha tunda dukkan malaman nan na Allah ne da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya da zahiriya ba aya da ba fatawar ta sabawa ko babu hadisi karara da fatawa ta sabawa ko kuma ɗaya bai kawo hadisi karara akan fatawarsa ko aya karara a kai ba ijtihadi ya da lalibe shi ma ɗaya ijtihadi ya da lalibe to ba za a ce wato ta wani ta rushe ba sai a basu a matsayin ijtihadi man asaba falahu ajran wa man akhta falahu ajrun wahid malam yaya sahun mata ya kamata ya zama idan suna bin sallah dan zane ta hada kafada da digadigai kai sallu kama da aiki muni usalli ku yi sallah yadda nake yi wa annabi yake magana da mata ko da maza an aiko annabi ga maza ne ko da mata duka saboda ka annabi yake ku kalli yadda nake sallah ku yi to ya za ka bambanta namiji da mace a wajen sallah in akwai mutunci ko daga murya ne shi ma hadisi ne yace at-tasfiqu lin-nisa'i wa tasbihu lir-rijali tunda tasfiqu sautin hannu ne ba sautin baki bane shi kuma tasbihu sautin baki ne ba sautin hannu ba sai annabi ya bambanta idan liman ya kana za a faɗakar da shi mata su yi tafi maza kuma su ce subhanallah kaga annabi sai bambanta muryar mace ita ta ita ce tafi da hannu amma liman ya rabta mace ce subhanallah saboda wata za ta ce wato ta faɗakar da liman sai ta yi ta jaridi a cikin muryar subhanan na ɗin sai ka yi ta iri iri to ka ga liman sai wani ije wai wannan wani irin subhanan la to ka ga shi ya ce a ce subhanan la eh liman subhanan la to wannan shine kadai malamai suke ga tun da annabi ya ce at-tasfiqu mata idan liman ya rafta ma su haka sai ka san wani abu ya karu ko ya ragu a sallah namiji kuma ya ce maka subhanallah kaga bai ce mace ta ce subhanallah ba da in ba wannan ba komai da namiji yake haka mace za ta sauwunsu na baya sauwunmu na gaba sai wurin da za su limanci kuma shine aka ce mace ba gaba za ta shiga ba sauwun cikin sauwun farko tsakiya za ta shiga in za ta yi wa mata ƴan uwanta limanci wannan shine aka kace Allahu a'lam malam mu biyu ne a wajen mijinmu ɗaya tana makaranta yana tura mata kuɗi ni ko baya bani komai sai na ni ma zan nemi makaranta in tafi sai ce ai ba shi yake ɗaukar nauyinta ba to malam akwai adalci a nan to ai sai mun ji daga bakinsa sun ce yana tura mata kuɗi ta yaya kika san yana tura mata kuɗi shi kuma ya ce ba shi yake ɗaukar nauyinta ba kin ga magana ta samu karo idan yana tura mata kuɗi a wajen karatun shi yake ɗaukar nauyinta kenan idan kuma baya tura mata kuɗi ita take da kuɗinta sai ma sai ki da kuɗinki to amma ilimi miji ya kamata ya ɗauki nauyin masu ta ilimi ko ce kamata ta ɗauki nauyin kanta ta ilimi ilimin biyu ne idan wanda za a san Allah ne da wanda ya shafi gidansa wato ilimin in ta koyo za ta wa ƴaƴanta tarbiyya ta koya musu ilimi a nan wajibi ne ya ba ta wannan ilimin domin zai taimaka mata wajen tarbiyyar ƴaƴa ba su ilimi amma in ilimi ne na sana'a in ya ba ta dama ta yi yace to zan ba ki dama ki karatu amma ba ni zan ɗauki nauyinki ba ita ce to ni kuma ne karatu albashi na ba zan baka ko kwabo ba kaga kalas an raba ko yawa tun nan ta dauki nan ta sai karatu sai za ta wa aiki waje za ta fita ta yi aiki a dinga bata albashi kaga anan ka iya cewa to dauki nauyin ki ki dauki albashin ki ko kuma zan taimaka miki ki karatu wanda shi aka fi so in in ta ka sai karatu sai za ka amfana ita za ta amfana al'umma za ta amfana saboda haka ita ma waccan in kai har kake taimaka wa ɗaya take karatu wannan ma ka taimaka mata ta yi in mata suna da kishi in wata ta ga an yi wa wata wani abu ko bata shirya ba sai ta yi ko ba dan Allah ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi tikafi ba ya kafa tanti sai kawai ya ga tanti ɗaya ga biyu ya ga uku ya ga hudu sai a duk waɗannan fa aka ce duk matan ka ne yace musu dan Allah ku kai wannan kace yace to ni na fasa a cikin na wata tuta a cikin ku ba koma gida sai jin annabi ya shiga itikafi sai wannan ta zo tai da wannan ta tayi ba ta take ni ma zan shiga itikafi wannan ta ga ta shiga tace ni ma zan shiga sai duk matan suka shiga annabi ya fahimci wannan itikafin ba su na kishi ne ko ce tana so ta zama suna kusa da annabi to a itikafin ma sai an yi kishi don ka annabi ce ta ya fasa haka a wannan shekarar da ya itikafi a ramadana ba sai a cikin watan shawwal ko an ce kwana ishirin malam da ne da matsayin mutumin da ya yi maji kuma yana azumi kowace hanya da wani dalili da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko yana sani shi yana ka ana ana azumi yana kallon bulufin ko yana kallon mata yana kallon aikin mata har sha'awa ta ɗauke shi ya fitar da mazi har yana aiki gangan yayi haka azumi ya ruguje sai ya rama guda ɗaya yayi istighfari in kuma mani yayi to sai yayi kafara guda 60 kuma yayi guda ɗaya na ramuwa malam ina ina yawan tunanin da nake jin sabo ne a zuciyata me ya kamata na ringa faɗa wato addu'a da ya dace na ringa yi amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kai watsi da wasu wasun ka dinga wannan addu'a tana nan a cikin sunan muslim malam shin idan mutumin da bai balaga ba ya rasu shi ma za a yi masa tambaya a kabarinsa to ai babu alƙalami a kan kan da za a yi mutum da ya mutu musulmi wanda ya mutu musulmi ana masa tambaya wata jima a sallar yaro ta ake yi Allahumma ja'alhu faratan wa sadaqan liwalidayhi Allah ka sa shi ya zamo tsakka ya zamo ajiya ya zamo alkhairi ga iyayensa ai bai ma'aikata zunubin ba balle a yi masa wato tambaya duk da Abu Hurairah yana cewa Allahumma ghafir warhamu yana ga aiko alhakin uwa ya ishe shi tunda ya bata wahala wajen fitowa amma ji babu alƙalami a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu alƙalami akan yaro sai ya balaga babu alƙalami akan mahaukaci sai ya warke babu alƙalami akan mai bacci sai ya farka to kada ke kenan bai saban da manzo a ce Allahumma ghafir warhamu bai masa abin nan ba tambaya kuma an tambaye shi zai bada amsa tunda ai musulmi ne an ce bar abuka zai ce rabi Allah wa man nabiyuka zai ce bi muhammad wa ma dinuka zai ce duniyar islam tunda huwa ala fitra fitratan lahi lati fa'ala nasu alaiha gudunmawa ta dubu sittin da biyar dubu shida da ɗari biyar wani bawan Allah daga kwanan filato a sa asusun marayu dubu ashirin daga wata mata ta ce a sa asusun marayu fi sabilillah dubu uku daga wani mai sai da kwai a sa a asusun marayu Allah ya biya masa kasuwa dubu goma daga wata malamar jami'a ta ce a sa asusun marayu Qur'ani mai fassara turanci zababun turori kasar daya daga Alhaji Ahmad Mu'azu Bauchi tsohon gwamnan Bauchi ya ce a saka asusun marayu to Allah ya saka alheri ɗari biyar a yi wa iyaye na addu'a dubu hudu daga wasu matasa su hudu a sa asusun marayu Allah ya musu bukatunsu dubu hudu da ɗari da talatin cikin masallaci ta gefen kudu gefen kudu ina kenan ina ne gefen kudu nan ƙwari can to bari zai yi ƙarisan bayani gefen kudu dubu hudu da ɗari da talatin cikin masallaci ta gefen kudu a sa asusun marayu a yi musu addu'a an gane gefen kudin ba saboda ba na son addu'a ta shafi wani masu kuke wace kuna gefen kudu kuma kukan ce hannun hagun malam ko damun malam to shi kenan Allah ya muku albarka Allah ya saka da alheri Allah ya karba Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri Allah ya karba Allah ya karo arziki Allah ya sa albarka Allah ya karba ɗari biyar ɗari biyar da turmin zani daga state university dubu sha tara wata baiwa Allah ta bayar awa mijinta addu'a ɗari biyar ni da uwana ai mana addu'a muna neman custom ɗari hudu Allah ya mun buɗe na samu miji na gari wai ina ne neman miji na garin nan ne ba su zo ba haka ba da gaske kuke ba an ce ke kina neman miji na gari kina neman mata ta gari shi da muke zaton ku na gari ne aka ce ku zo ku samu ciyaman a tattauna a ga yadda za a haɗa ku to kuma ku zo ba dubu ɗaya a yi min addu'a ba ni da lafiya wata daga darazo a mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari a yi min addu'a zan yi fitar da su PhD ɗina da sauran masu bukatu to dukkan masu bukatan nan ta alheri Allah biya musu duk wanda yake wata damuwa Allah ya yi masa اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين